shashi daga watan zulqa'ada hijiran manzo Allah daga Makka zuwa Madina muna shekara ta 1447 ci gaba da daura ta wannan littafi na khulasatul nurul yaqin wanga shine majalisi na na hudu kuma majalisi na karshe insha Allah a wannan littafi za mu tashi bai'atul aqabatul ula bai'atul aqaba bai'a ce mubaya'a kenan wadda aka yi a wani wuri wanda ake cema al'aqaba bai'a ta farko da aka yi a wannan wajen wanda ake cema al'aqaba mala yace fi sanati thaniyata fi sanati thaniyata ashra a shekara ta sha biyu qadimathna ashra rajulan mutum goma sha biyu sun zo min arabil madina daga larabawan madina sun zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan mutane goma daga cikin kabila aus biyu kuma daga cikin kabila ta al-khazraj fajtama'u bin rasuli sallallahu alaihi wasallam suka yi taro da annabi inda al-aqabati al-ula suka haɗu da shi a wannan wurin na al-aqaba wa baya'u ala al-islami suka yi mubaya'a akan musulunci bi shurutin tare da sharuɗa sharuɗan su ne za su karɓi musulunci amma da sharaɗi shine ala Allah yushriku billahi shay'a akan in sun karɓi musulunci ba za su yi shirka da Allah da komi ba ba za su hada Allah da komi ba wurin bauta wala yasriqu ba kuma za su yi sata ba wala yasnu ba kuma za su yi zina ba wala yaqtulu awladahum ba kuma za su kashe yaransu ba wala ya'tu bi buhtanin ba za su zo da wani babban laifi ba yaftarinahu wanda za su kirkire shi bai na aidihim tsakanin hannayensu wa arzulihim da kuma kafafuwansu har yanzu dai a nan zinama za ta iya shiga ba za su aifa mai mutane ɗiya ba wa'anda na zina ne su shi ne abin da ake nufi a nan ko kuma wani zunubi wanda za su aikata shi daga hannayensu da kuma kafafuwansu wala ya asu fi ma'arufin ba za su kuma saba ba a cikin umarni na kyakkyawa da aka musu fa ina afau idan sun cika wa'annan alƙawullan sun cika wa'annan sharuɗa falahum aljanna to za su shiga aljanna haka aka yi da su wa ina asabu min zalika shay'an idan sun samu sun aikata wani abu daga cikin ga abubuwa da aka hana فأمرهم إلى الله الأمر ينسينا عن الله ينور الله إن شاء غفر ينسو يغفر تامسو وإن شاء عذب إنكم ينسو يعذب تدسو ولما رجعوا أيندكم سكداو إلى بلادهم زوا غرير وانسو سنكوما مدينة, مدينة كينا أرسل معهم الرسول من يعلمهم الإسلام أنا بيأيك تردسو وانا زي كويد دسو مسلمتم ويفقههم في الدين يفهم تدسوا أتكي الدين فانتشر الإسلام بسببهم مسلم تسي يعدو ده سبب وأن بيان الله دسكازوس كمسلمتا حتى لم يبقى بيت من بيوت المدينة حسب ده زمن توباب وانا جدا ده سورة أتكين جدا جن مدينة إلا وفيه ذكر الإسلام إن با أتكي وانا جدا با أقوى عن بطن مسلمتي albai'atul aqaba al'ula ta faru a shekara ta sha biyu a shekara ta sha biyu daga annabta to yanzu al'aqabatu saniya bai'atul aqaba ta bi kenan fi sanati thalitha ta ashira min nubuwa a shekara ta sha uku daga annabta wafada ala rasuli sun zo sun yi dandazo sun zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ثلاثة وسبعون رجلا متن سبعين دأكو وامرأتان من عرب المدينة دمتا بيو دقت كلا ربا مدينة kenan daga cikin alhazaraj al'asu da kuma alhazaraj kin sun gaggamu sun zo wajen mutum saba'in da uku a wurin manzo Allah da mata biyu daga cikin laraba madina wasu suna cewa mutum sittin da biyu daga cikinsu mutanen alhazaraj ne kenan sauran sai su zamanto al'aus da suka zo fa baya rasula sai suka yi mu baya da shi manzon عند العقبة الثانية أو أن عقبة تبيو وأن بيعت تبيكنا سكي مبايعة على أن يعبدوا على أن يعبدوا الله أكن زاس بوتا مع الله ولا يشركوا به شيئا بازاس يشركا دشي دكوا با بازاس هل أشبوتا دكوا با وأن يمنع الرسول كما أكن زاس كاري النبي idza hajara ilaihim idan yayi hijira zuwa gare shi zuwa gare su za su ba shi kariya da tsaro thumma akhraju thumma akhraju thumma akhraju 12 naqiban sai suka fiddo mutum goma sha biyu naqiban minhum wa'anda su ne jagorori daga gare su su ansarawa فقال لهم الرسول سيما زوجت musu. أنتم كوني وكلاء على قومكم وكيلي أكم متعننكو بما فيهم كفلاء game da abin da yake masauliya ce a kansu kenan ku ne masauliyarsu masauliya ce a kan kafalatul hawariyin kamar da irin masauliyancin da alhawariyin suka ɗauka da isa bin maryam ga isa ɗan maryam yadda suka ba da rayuwarsu wurin kare annabi isa wa ana ni kuma kafilun ala qaumi ni ma dai mas'uli mas'ul ne mai mas'ul mai dauke da nauyi mas'uliyanci ne akan mutane na daga cikin almuhajirin faraja'u al-madina sai suka dawo madina فانتشر الإسلام سي مسلم تي يادو فيها أتكنت أكثر من من المرة الأولى في يد يند يادو أفركو باين عقبة تفركو تشكر لتوجي to yanzu sun yi alkawali akan cewa za su ba annabi tsaro za su ba shi kariya in ya yi hijira zuwa gare su sai hijirar هجرة المسلمين إلى المدينة هجرة مسلمي زوا المدينة لما علمت قريش أي عند قريش سكسن دتشوا سكسن بانتشار الإسلام في المدينة سكسن دا يعدو لابار يعدو مسلم تأتشتين غير المدينة شددت الأذى سكسن أنت سكسن أنت توتروا على أصحاب رسول الله أكن صحابة من الله سكتشغب سكتكارا tsananta cutar da su fa'amarahum bil hijrat ila madina sai annabi umarce su akan su hijira zuwa madina walli haƙi bi ikhwanihim su haɗu da 'yan uwansu al'ansar ansarawa walli haƙi na walli haƙi bi ikhwanihim su haɗu da 'yan uwansu al'ansar an tsallake na'am to kharaju ne shine maka tsallake na kharaju min makkata khifyatan anya an tsallake anya fiya ku karanta mu ji ba ni da shi na fa فأمرهم بالهجرة إلى المدينة سيأمر كيس دسي هجرة زوا مدينة واللحاق بإخوانهم da kuma haduwa da ƴan uwansu al ansar mutanen Madina kenan kharaju min makkata khifyatan sahabbai suka rinka fita makka a boye a boye zaka bi dare kai hijira khawfan min an tamna'ahum quraish min al hijra dan ji tsoron kan qurayshawa su hana su yin hijira wa arada abubakar abubakar ya nufaci أن يحاجر يأي حجرة وأراد أبو بكر أن يحاجر أبو بكر يسو يأي حجرة فمنعه الرسول سي النبي حناشي فبقى, فبقى, فبقى, فبقي معه بمكة سي زمنا تارد شيء مكة abu na gaba ittifaq quraishun ala qatlin rasul اتفاق اتفاق قريش قريش نعم اتفاق قريش على قتل الرسول اتفاق شين هادن كي اتفاق قريش هادن كينا قريشاوا على قتل الرسول اكن كشي منزو سنغما كي اكن شوا ذاس كشي النبي لما رأت قريش عند قريشاوا سكغني أن الرسول للشي منزو sara lahu ashabun ya zamanto yana da yana da mabiya mutane abokai mabiya wa ansarun da mataimaka yudafi'una anhu wa'anda suke bashi kariya wa yanshuruna da'awatahu suke yada da'awar shi sammamu ala qatlihi sai suka tsara kashe shi shawara ta daga abu jahalin akan cewa ya kamata wannan a kawar da shi yace yana da ra'ayi kuma ya sa wannan ra'ayi a cikin zuciyoyin su matasan na Qurayshawa akan kashe Annabi sallallahu alaihi wasallam ga ra'ayin nashi wattafaqu suka hada kai ala an ya'khudhu min kulli qabilatin shaban akan su karbo matashi daga kowace kabila kowace kabila da take cikin wannan garin ta kawo matashi kwaya daya wannan matashin sai ya zo a gama kai da shi sai a kashe annabi sallallahu alaihi wasallam idan an kashe shi to dangin annabi ba su iya fada da duka garin gaba daya shi ne dubara ta shi abu jahalki in an gama kai aka kawo kowace kabila ta kama shi guda aka kashe annabi a wannan halin to yan uwan shi da kabila shi babu yadda za su yi sai ya tankara kabilun gaba daya da kuma gari baki daya wa yajtami'u amama darihi su haɗu a kofar gidan shi فإذا خرج إلى يافته ضربوه سيس بجيشي ضربة رجل واحد بقوا إيران متن دايا كما دي متن دايا بأسان وايا كشيش بدك سكا كشيش كينا وايا كشيش تنكم ودكني هكذا سي ليتفرقوا دمه في القبائل دان سرر بجنشي أتكين قبيلو فلا يقدر أقاربه إن وانش باسا إياوا على محاربة العرب كلهم akan yakan laraba baki ɗayansu su ce za su yaki laraba duka ba za su iya ba walakin Allah sai dai Allah a'lama nabiyu sallallahu alaihi wasallam ya sanar da annabi bi mattafaqata alaihi quraishun akan abin da quraishawa suka yi haɗin kai suka yi ittifaqi akan shi wa amarahu bil hijrati ila al madina ya umarce shi da yayi hijira zuwa garin madina hijratul mustafa hijira al-mustafa ɗaya daga cikin sunayen shi kenan sallallahu alaihi wasallam tawajjaha rasulu ila abi bakar annabi ya fuskanci abi bakar ya nufi gidan abubakar a can da abubakar ya so ya yi hijira amma annabi ya hana shi ashe kawai saboda su yi hijira tare ne yanzu ya je wurin abubakar yana gaya mishi akan cewa Allah ya umarce su akan su tafi tare su yi hijira tare fasalahu abubakar ni siddiq abubakar ya tambaye shi a suhbata kana nufin tahiya za mu yi tare faƙali sai annabi ya ce na'am eh tare za mu tafi sun mahaya rahilatani sai suka shirya ababen hawa guda biyu suka shirya raƙumma guda biyu na hawa da safarihima domin balaguran nasu wa atayahuma sai suka ba da wa'annan raƙumman lidalilin mahirin ga wani masanin hayya ƙwararre idan an ce dalil shine madugu uban tafiya ko wanda ya san hayya ya san daji to za a ba da wa'annan aka ba da wa'annan dabbobin aka ba da wa'annan raƙumman ga wani mutum wanda shi ƙwararre ne a cikin sanin daji da kuma iya tafiya wa amarahu suka umarce shi an yaji a bihima ya zo da wa'annan raƙumman salasi layalin bayan kwanaki uku ila gari saurin a wannan wajen da ake cema gari saurin bayan kwanaki uku kaga za a yi ta neman su nan nesa sai an yi da neman nesa kin an yi da tsammanin ba za a gansu ba kuma ashe su kuma suna kusa shine hikimar da ta sa annabi ya haka wa fa fil lati a cikin daren da azama fiha على الخروج ينفع تفتاشي النبي من بيته daga gidan shi iltaffa shubbanu quraishi matasan quraishawa sun taru haula darihi sun kewaye iltaffa sun taru sun kekewaye haula darihi gefen gidan shi wa rasulullahi bi dakhilihi shi kuma annabi yana ciki sun kekewaye gidan har da aka tsara kashe shiran nan yana cikin gidan matasan suna kewaye da gidan ana jira ya fito a abkamshi shi فلما جاء وقت الخروج أيين لوكة فتايي أمر الرسول أمر الرسول ابن عمه النبي أمرتنا عمي شي عليا شي علي بن أبي طالب كنا النبي أمرتي لا عمي شي علي بن أبي طالب بالنوم أكن يكوانا على فراشه أكن شنفد الشي كنت بس شنفد الشي سمن شنفد النبي كنا إندي سابق كنت لألا يشك لألا ya shukka ahadun fi wajudihi saboda ka wani ya yi shakka game da samuwa annabi kana kallon su fida da mutum samanta kawai sai ne zaka cewa ba damuwa yana kwana kenan a jira shi yana fitawa a afka mishi ka wani ya yi shakka game da samuwar shi fi baitihi a cikin gidan shi wa amarahu ya umarce shi an yarudda an yarudda amanatin nas aka ya mai da amanoni na mutane ila ahliha zuwa ga masu tunda ana ba shi ajiyoyi duk wata ajiya ya mika ta game ita shi ali bin abi talib haka annabi ya umarce shi thumma kharaja ala a'da'ihi sannan sai annabi ya fito ya nufi makiyan nashi su matasan quraysha wanda suka taru da aka tattaro mishi fa alqa Allahu an-nawma alaihim yana fitowa kawai sai Allah ya jefa wani kwana a cikin gwakwalansu duka suka yi ta kwana falam yarahu ahadun ba ɗaya wanda ya ganshi daga cikinsu suka yi ta kwana shi kuma ya tahe shi sun ma taƙabala ma abubakar sannan ya haɗu da abubakar wasara suka tafi su biyun hatta wasala a gara saurin sai da suka isa wannan gara kogon saurkin wakta ba a fi suka ɓoye a cikin shi neman da ƙwarai shawa suka ma annabi لما صحت قريش تلك الليلة أي عند قريش سكي أصبنت ونندرا ولم تجد في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم بس سامو أتنجر من زعل أبا إلا ابن عمه سيدنا أميسي عليا كان علي فأرسلوا شبانهم سيسكا أيك متى الناس بالسيوف دتكبا والعصي دسندنا tabhathu anir rasul suna neman annabi fi kulli jiha a kowane bangare ana neman shi wa qad ja'alu haqiqa sun sa liman ya'tihim bihi ga wanda zai zo musu da annabi aw yadulluhum alayhi ko ya nuna musu inda annabi yake mi'ata naqatin taguwa dari ja'izatan a matsayin tukuci wa qad wasalu fil bahthi haqiqa sun iso a cikin bincike ila al-ghar a wannan kogon da yake ciki bi haithu ta yanda launa zara ahaduhum da ɗayansu zai leƙa fihi a cikin wannan kogon lara'ar rasula wa sahibahu da ya ga annabi da abokin shi abubakar wa ra'ahum abubakar abubakar da ya gansu fa baka sai ya yi kuka yana hawaye فقال له الرسول سيما النبي تمشي لا تحزن ككدامو إن الله معنا للي ألا ينتاردم ينتاردم فأعمى الله فأعمى الله أبصار المشركين ألا سيما كفتر إدانو مشركي ورجعوا خائبين سكداو أتابي باتارد سنسامو أبن دسكيني ما بقى خروج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار فتم من زعل daga wannan kogon بعد bayan an inqata al bahth bayan bincike ya yanke an rasuli game da manzo kharaja ma'a sahibihi sai fito tare da sahibin nashi wa qad aqama fil ghari thalatha layalin hakika sun zamana a cikin wannan kogon tsawon kwanaki uku wa kana abdullahi bin abi bakar abdullahi bin abi bakar ya kasance ya atihima fil masa yana zo musu da marece wa yukhbiruhuma ya ba su labari bi akhbari quraishin labari na qurayshawa abinda ke wakana a gari ya ba su labari shi abdullahi dan abi bakar siddiq ne wa kanat ukhtuhu kuma yan uwar shi shi abubakar shi abdullahi kin ya ce ya aisha kenan ta kasance ta'atihi ma bi ta'ami khifyatan tana zo musu da abinci a boye ita ta san inda suke ita ma dai tana kai musu abinci a boye haufan min quraish dan jin tsoron qurayshawa kar su gano walamma ja'ahum ad-dalilu a yayin da shi wannan masanin haya din ya zo musu بالراحلتين da ababen hawan guda biyu fi sabahil yawmi thalith a asubar rana ta uku rakiba wa sara sai suka hau su biyun suka tafi qasidain madina suka nufi madina wala qad lahiqa bihim haqiqa ya haɗu da su fi tariqi a cikin hayya suraqatu wani mutum da ake tema suraka wani ƙwararre ne wajen hawa dawaki da kuma yaƙi suraqatu وأراد أن يقتل الرسول يا نفاتكش النبي ففشل سيأي فشلي بين سرابا نزول نزول النزول بقباء ينزو النبي يا حجرة يا إسو مدينة يا كسا إسوا مدينة تسيفار سبكاء قباء قباء أينزو تازمن توتتن غرين مدينة أما أون تلوكتن kamar wata unguwa ce a bayan gari kamin ka shigo cikin gari annabi sai ya sabka a quba wa salar rasulu sallallahu alaihi wasallam quba'a ay awwalu masjidin ko awwalu masjidin buniya fil islam farkon masallaci da aka fara ginawa a musulunci kenan mawdu'in ga zai magana akan an-nuzul bi quba salkad annabi da yayi a quba da kuma farkon masallaci awwalu masjidun buniya fil islam farkon masallaci da aka fara ginawa a musulunci mala yace wasalar rasulu sallallahu alaihi wasallam quba'a manzo ya isa quba fil yawm thani min rabi'il awwal wanga shine farkon tarikh sabo wanda asalin fara sa shi an raka shi a matsayin hijriya shine umar a lokacin umar bin khattab ne aka arha ina ji a lokacin umar ne kamar yadda yake a imam ibn kathir ya kashi a cikin albidaya wa nihaya lokacin umar ne a shekara ta sha bakwai daga hijira a lokacin umar bin khattab ya sa aka arraha sana ta zamanto hijiriya ce kenan shekara ta farko a hijira a cikin wannan lokacin annabi ya isa a kuba a wannan lokacin بعد أن مكث ثلاثة عشر, ثلاثة عشر سنة bayan ya zama shekara sha uku mudayyakan alaihi fi makka ana matsa mishi a cikin garin makka ana kuntata mishi mamnu'a min al-jahr bid da'wa a hana shi bayyana da'awar shi kuma hana shi bayyana da'awa da aka yi a makka ita ma wannan hikima ta ta Allah kin yaɗo rashin yaɗo musulunci da kuma samun kin samun karbuwar shi kai tsaye a cikin garin makka a wannan lokacin ita ma dai wata hikima ta ta Allah tunda wasu suna cewa da a ce annabi zai samu karbuwa a cikin garin makka a lokacin da wasu makiya za su iya cewa ai larabawa na ƙuraishawa sun suke su mulki duniya to sun rasa ya za su samu sarauta mai karfi sai suka sa wani daga cikin su yayi ƙaryar annabta sai suka goya mishi baya shine yanzu ake so a samu mulki ta hanyar shi amma ka gani ba su ƙwarsha ba su yarda ba da annabta annabi mafi yawansu ba su yarda ba sai bayan fatuh makka sai bayan fatuh makka shekara ta takwas bayan hijira kuma a lokacin musulunci deja ya sami karbuwa gari ruwa na kusan madina da ina ne an riga an tara mabiya mutane sun taru ya so daga baya sannan bayan fatuh makka kureshawa da yawa saura suka bi saura dama suna so tsoro ne ya hana su bayyana amma yanzu tun da makka ta zama to darul islam sai suka bayyana وقد كما حقيقة أقام بقباء ياطي أقباء اثنتي وعشرين ليلة kwana 22 baina ashabihi tsakanin sahabban shi min almuhajirina daga almuhajirin wal ansar da kuma ansarawa aminan yana cikin aminci mutuma'innan kuma yana cikin natsuwa kwana 22 yayi a cikin wannan wurin وقد بنى في تلك ال... وقد بنى كما حقيقة يا تكا يا بنى يا جنا نعم وقد كما حقيقة بنى يا جنا في تلك المدة أتكي وانا سوان زمن دي مسجد قباء مسلات قباء مسلات قباء shine farkon masallaci da aka fara ginawa a musulunci ya so daga bayan shi kuma sai aka gina al-masjidun nabawi al-haramun nabawi kenan haramin madina masallacin annabi ya ce wa bana fi tilkal mudda masjid quba allazi wasafahu Allah bi annahu wanda Allah ya siffanta shi da cewa shine masjidun masallacin da ussisa ala taqwa wanda aka asasa ginin shi akan taqwa a suratul tauba kenan alwasul ila madina yanzu kuma sai isa zuwa cikin garin madina bayan kwana 22 da ya yi a kuba yanzu kuma sai isa cikin garin na madina awwalu juma'atun fil islam nan kuma farkon juma'a da aka yi a musulunci sannan awwalu hutuba fil islam farkon hutuba da aka yi a musulunci lamma kharaja rasulu min quba a yayin da annabi ya fita daga quba قاصدا للمدينة ينا من فمدينة أحاطت به الأنصار أنصارا سنة متعلم المدينة سنكي ويشي وهم سو مقلدون سيوفهم سنة راتي تكبنسو سنة تكبنسو فرحين سنة فرنسكي مستبشرين سنة مجنون بشارة وقد كم حقيقة أدركته الجمعة في الطريق جمعة تارس كيش أتكين حيا فصلى سي فصلاها يصلى لمن معه من المسلمين da wanda suke tare da shi daga cikin musulmai wa hadhihi awwalu juma'atin wannan ita ce farkon juma'a da aka yi wa khutbatu wa wa khutbatuha da khutbata awwalu khutbatin fil islam ita ce farkon khutba a cikin musulunci wa qad kuma hakika haraja sun fito limulaqatihi domin haduwa da shi domin tarbe shi ahlul madina su yan garin madina wa ma'ahum nisa'u wasbiyan tare da su akwai mata da kuma yara suna yaqulna suna cewa طلع البدر علينا من ثنيات الودع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع سنة تيوا طلع البدر علينا وتا درن شافلو شيني البدر ينا ده حسكي على وقتم to wata daren sha hudu ko sha uku ya bullo a gare mu min saniyatul wada daga wannan duwatsun na saniyatul wada duwatsu ne wanda ana ta musu alwada saboda in zaka bar gari zaka ta tsinkayen su ne wajen barin garin wajaba shukru alaina godiya ga Allah ta wajabta a gare mu ma da'a lillahi matka za a kira Allah a bauta mishi za a bauta ma Allah a roki Allah abu lillahi da a kira Allah a bauta mishi ayi addini ayyuhal mabu'uthu fina ya kai wanda aka turo a cikin mu zita kazo bil amril muta' da wani al'amari na biyayya wanda ya kamata ayi biyayya gare shi dukhulur rasul sallallahu alaihi wasallam al madina shiga annabi a cikin garin madina نزوله ده كما سبكشي آه حب الأنصار للمهاجرين ده كما سند أنصار واسكي مع المهاجرين المهاجرين ده كما أخوة الإسلام يعني وانتكى تمسلمتي ودع النبي كله لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند النبي يشجع مدينه kana la ya muru bi baitin min buyutil ansar ya kasance baya wuce wani gida daga cikin gida na ansarawa daga cikin gidaje na ansarawa illa sa'aluhu in ba sun roƙe shi ba a yanzu da ayin da akan ya sabka a wurin su sai sun nemi da ya sabka a wurin su fa nazala inda abi ayyub al-ansari ayyub al-ansari sai sabka a wajen abi ayyub al-ansari fi dawr al-asfal a azmi na kasa gidan shi hawa biyu ne shi akwai sama akwai kasa to annabi sai sabka a kasa saboda liyakuna da ya zamanto arfaka bi za'irihi ya ya hi sauki ga masu kamishi ziyara tsohi za su zo wanda ba su da karhi za su zo mai karhi zai zo haka dai kenan kaga kasan inda ba sai an sha wahala an hau ba ya fi sauki ga wanda suka ka ziyara kuma shi kanshi mai gidan haka zai fi sauki a gare shi yanda ba rinka jin ana yawan takawa a sama waƙad kuma haƙiƙa kanil ansaru ansarawa sun kasance yuhibbuna man hajara ilaihim suna son wanda ya yi hijira zuwa gare su wa yu'thirunahum suna fifita wa'annan masu hijiran ala anfusihim akan kawunan su hatta hasida innahum tanaza'u fi nuzulihim har jayayya suke yi game da sabke bako wanga yana cewa ni za na sabke shi wancan yana cewa ni ne zan sabke shi na riga ka haka ake فحكموا فحكموا القرعة sai suka rinka alƙura'a ta bainu suka rinka yin ƙuri'a a tsakaninsu to za a yi ƙuri'a a gani ni da kai wa zai ɗauko fama nazala muhazirun ala ansariyun illa bil ƙura'a babu wani almuhazir wanda ya sabka a gida wani ba ansari in ba sai da aka yi ƙuri'a ba aka zaɓa aka zaɓe shi ثم سأنن إن الرسول للي شيء النبي آخى بينهم يا قل أونتك تكالنسو أخوة إسلامية أونتك تمسلمتي تند تنكا مسلمتا قرشن تيننكا كوكما كننكا سنة تن أتكين كافرتي sai a can masa ya maka wasu anan a ce gashi wanga shi ma ka rike shi matsayin dan uwanka da kai da shi kun zama yan uwan juna haka za ku ɗebe majuna kewa kenan ku rage majuna damuwa allafat qulubihim hakan sai yawantaka ta sa zukatan suka saba da juna suka haɗu da juna wa ja'alatha kasha'il wahid yawantaka ta saya zuciyoyin suka zamanto kamar abu ɗaya ne hijratu alil bait hijra ta iyalan gidan manzo ta iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam lamma istaqarra rasul sallallahu alaihi wasallam a yayin da annabi ya tabbatu bil madina a garin madina arsala fi talabin arsala fi talabi man man takhallafa min ahlihi ya aika neman wa'anda ya baro a can madina a can makka wa'anda suka zauna daga cikin ahalin shi fa kharaja ma'ahum abdullahi bin abi bakr abdullahi bin abubakar sai fi zo tare da su daga can makka shi ya zo tare da su wa qad mana'a mushriku makkata ba'd al-mustada'afina min as-safari haqiqa mushrikan makka sun hana wasu daga cikin masu rauni yin balaguro wa azabuhum azaban aliman suka azabtar da su azaba mai radadi fa kana rasul sai manzo ya kasance yad'u lahum fi witr al-isha'i yana yi musu addu'a a cikin wutiri na lisha'i wa salatu subhi da kuma a cikin sallah ta asuba ba'da ruku'i bayan yayi ruku'i haka annabi ya kai wa qablahu da kuma kamin ruku'i watar yayi bayan ruku'i wataran kuma kamin yayi ruku'i sai yayi kenan alqunut idan an shiga cikin wani yanayi sai limammai sai su rinka yinta irin abin da ya faru na kwanaki ana cikin tashi hankali ana neman a zo a ga bayanmu to kaga duk sanda irin haka ta faru sai ku irin ga alkunutu ku yi shiri sannan kuma ku gama da alkunutu kuna yi kuna addu'a kuna addu'a Allah ya saukar da musiba akan su makiyan naku kuma kuna makan ku addu'o'i na alkhairi kuma za ku iya ku yi ta bayar ruku'i ko kuma kamin ruku'i sannan ko cikin duka saloli biyar kuna aikoyi alkunut a ciki amma nan dai abin da aka ruwaito annabi yana yin ta alisha'i ko kuma a wutirin lisha'i ko kuma a cikin sallah asuba wa hadha asl alqunut wannan shine asalin alqunut shine hasan al-qunut malamai wasu daga cikin fuqaha suna ganin ta hi dacewa a cikin salloli na dare wanda ake bayyana karatu ko magaruba ko ko lisha'i ko kuma asuba inda ake bayyana karatu inda in an yi addu'a za a ce amin sai dai ba a kore kuma yin ta ba a sauran idan bukata idan bukata ta kama wa ashaba haka ne wa asaba kathiran wa asaba kathiran min almuhazirina humma da yawa daga cikin muhazirin sun kamu da masassara saboda madina ba ta dace da jikinsu ba yanayin nata fada'a rasulu rabbahu bi naqliha annabi sai yayi ya roki ubangijin shi akan ya ciratar da ita daga madina a ciratar musu da ita wannan masasarar fastajaba Allah du'a'ahu sai Allah ya karba addu'a shi sai nan ne karshen littafin gaba